إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى إن شاء الله تعالى زام هاركرة لتاه مسائل الجاهلية bayan karatun kashfu shubahat shi ma masailul jahiliya bi ma'ana mas'aloli na jahiliya waɗanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya saba wa waɗannan mutane na jahiliya a kai. Shi ma wallafan shehun malami Muhammad ibn Abdul Wahab Allah ya rahama a gare shi. Malika ce Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ مالمي محمد عبد الوهاب الله يرحمه أغريشي كي cewa. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية waɗannan wasu al'amura ne waɗanda manzala sallallahu Alaihi wasallama ya saɓa wa mutanen jahiliya a kai wannan mutanen jahiliyan kuma alkitabiyyin wal ummiyin abinda ya shahi al-yahudu wal nasara ma'abuta littahi ko kuma al'ummiyin waɗanda suke ma ba su san karatu ba san rubutu ba maliki cewa waɗannan al'amuran kuma fa wanda zai ambata maka a cikin littafin nan mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha mimma la ghina lil muslim wanda musulmi bayyada wadatuwa an ma'rifatiha game da a ce bai san waɗannan abubuwan ba kenan kusan wani abu ne wanda yake ya kamata dukkan wani mutum mai imani ya san waɗannan abubuwan da malam zai ambata saboda a faɗi maka irin abubuwan da aka aikata a jahiliya waɗanda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rusa su saboda kar ku ɗauko irin wannan abubuwan ku kasu cikin musulunci a yau da shi kamar da yake rubuce a nan faddiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashya'u ad-diddu yuzhiru husnahu diddu kishiya yuzhiru husnahu abin da yake bayyana kyawun kishiya addiddu kishiyan shi bi ma'ana ba iya gane zalunci sai an san adalci ba iya gane adalci sai an san zalunci ba iya gane haske sai an san duhu ba iya gane kaza sai an san kaza malici wa bididdiha kuma dukkan abu da a dalilin kishiyan shi ce ta tabayyanu al-ashiya'u za ga abuwa sun hoto baro baro an gane malici fa ahammu ma fiha ma fiha mafi muhimmancin abin da yake cikin wannan litahi wa ashadduha khataran sannan kuma da mafi tsanantan hatsari da mutum zai iya tsunduma a ciki shine adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallama imani ya zamanto zuciyar mutum ba ta yi imani ba da abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda mutanen jahiliya wannan shine matsalar su ta farko male ce fa in fa in dafa ila zalika idan aka ƙara akan rishin imani da manzala sallallahu alaihi wasallam istihsanu ma alaihi ahlul jahiliya mutum ya inganta abin da mutanen jahiliya suka zo da shi nana yana gaba komi ba ne ba ko kuma a shi ma a yau yana aikata watakila kuma yana amsa sunan musulunci malice idan aka ƙara wannan abin da jahiliya suka zo da shi ita ce tammatil khasara asara ta riga ta cika tsaf akan mutum ga zuciya ya zama to bata yi imani da manzan Allah ba sannan kuma hallau irin abubuwan da 'yan jahiliya suke yi mutu yana aikata ta wannan lalle tabbas ya taɓi ya yi asara kama ƙala ta'ala kamar da Allah ke cewa wallazi na amanu bil batili kaga waɗanda suka yi imani da abin da yake na banza wanda ba shirya ba wa kafaru billahi suka kafirce wa Allah ulaika humul khasirun waɗannan sune tsantsan hasararru to waɗannan masail ɗin da malin zai ambata kai tsaye zai shige su yace al mas'alatul ula mas'ala ta farko wanda manzalla ya saba wa mutanen jahiliya akai ita ce su mutanen jahiliya annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi annahum yata'abbaduna suna bauta bi ishraki salihin fi du'a'illahi ta hanyar shirka bi mana sanya salihan bayi a lokacin da ake kiran Allah subhanahu wataala maimakon a kira Allah shi kadai sai an sanya salihan bayi akai wa ibadatihi kuma a lokacin da suke bautawa Allah ma haka yuriduna shafa'atahum inda Allah suna neman ceton waɗannan salihan bayin wai a wajen Allah su sune suna ga cewa salihan bayin su ne ‘yan ajin tabarakallah in aka gwamaya su da Ubangiji cikin ayyukan ibada su salihan bayin za su sadar da abu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan su nema musu ceto a wajen Allah, lizonnihim saboda zaton da ‘yan jahiliya suke yin cewa, annallaha yuhibbu zalika suna ga cewa Allah yana son haka, wa annas salihina yuhibbunahu sannan su kuma salihan bayi suna son Allah subhanahu wa ta'ala. kama kala ta'ala kamar da Allah ke cewa wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa koma bayan Allah ma la yadhurruhum abinda baya cutar da su wala yanfa'uhum baya iya amfanar da su wa yaquluna kuma suna fada suna karawa cewa haula'i shufa'auna indallahi waɗannan su su cece mu a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan ayya manzala ya saba wa mutanen jahiliya akan haka in za a bauta wa Allah kawai kai tsaye za ka bauta wa Allah babu zancen sai ka biyo akan salihi wani da wani da wani wa qala ta'ala haka Allah yake cewa allazina takhazu min dunihi awliya kaga waɗanda suka riki wasu masoya kuma bayan Allah subhanahu wata'ala suna faɗa suna cewa ma na'buduhum ba ma bauta wa waɗannan salihan bayin a'a mu me muke yi kawai muna neman ne liyu qarribuna ila Allah zulfa dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa ma ya ce wa hadhihi a'zamu mas'alatin wannan ita ce mafi girmar mas'alar da khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya fa ata bil ikhlasi manzo Allah ya zo akan cewa a tsantsantar da bauta ayi ta dan Allah shi kadai wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul kuma Allah ya ba da labarin cewa wannan bautan Allah shi kaɗai shi ne addinin Allah wanda ya aiko da manzanni gaba ɗaya a kan shi wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalisa sannan kuma Allah baya karɓa daga cikin ayyuka sai aikin da aka yi shi dan Allah kawai wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu kuma Allah ya ba da labarin cewa duk mutumin da ya aikata abin da su 'yan jahiliya suka halatta wa kansu faƙar harrama Allahu alaihi aljanna haƙa Allah ya haramta wa wannan bawa gidan aljanna wa ma'awahun naru makoman shi wuta ce Allah kare mu mala ce wa hadhihi hiya almas'alatu allati tafarraqa an-nasu li ajliha bayna muslimin wa kafir wannan ita ce mas'alar da mutane suka rabu akanta ta hanyar aka samu musulmi kuma aka samu kahuri wanda ya halatta waɗannan abubuwan na jahiliya to tabbas ya kafirta ganin cewan za a yi ba a bauta wa Allah kai tsaye dole sai an yi biye biye wane shi yake da matsayi a wajen Allah a biyo ta kan shi in yaso sai ya sadar da ku zuwa ga Allah to wannan shi ya raba mutane kashi biyu tsakanin musulmi da kahuri wa indaha kuma akan wannan dai mas'alar ce waqa'atil adawa adawa ta afku wa li ajaliha shuri'a al jihad a dalilin wannan kuma aka shar'anta jihadi dan a tabbatar da cewa an bauta wa Allah shi kadai babu zantan a hada shi da wani da wani da wani kama qala ta'ala kaman Allah ke cewa wa qatiluhum Allah ce ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har ya zamanto ba wani fitina bi mana babu wata shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya ka cokam ya zamanto na Allah ne shi kadai tilo wannan ita ce mas'ala ta farko al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu malike cewa annahum su mutanen jahiliya mutafarriquna fi dinihim sun rarrabu sun karkasu a cikin addininsu kowa abin da ya ga dama yake yi kama qala ala kamar da Allah cewa kullu hizbin kowane bangare bima ladaihim na daga abin da suke da farihuna suke alfahari da shi suke ga cewa shine daidai kowa ya riƙe nashi wa kadhalika fi dunyahum haka ma kai a cikin abin da ya shahira yau duniya masu rarrabu wa yarawna anna zalika huwa sawab kuma suna ga wannan abin shine gaskiya shine daidai فأتى بالاجتماع في الدين بقوله sai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya saba musu ya zo da haɗuwa a kan addini a ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wata'ala shara'a lakum min addini Allah ce mun shar'anta muku addini wanda wannan addini na ma wasa bihi nuhan da shi aka yi wa annabi nuhu wasici wallazi auhaina ilayka kuma da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa sannan haka muka yi wasicin irin wannan addinin da zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa an aqimu dina a tsayar da addini kyam ya zamanto ana yin shi dan Allah kawai wala tatafarraqu fihi kar ku rarraba a ciki to kaga in aka rarraba to tabbas an wani ya kama daidai wani ya kama ba daidai ba to su ko mutanen jahiliya gaba ɗayansu ba akan daidai suke ba kowa abin da ya ga dama ne yake yi wa qala ta'ala Allah yake cewa innal ladzina farraqu dinahum kaga waɗanda suka rarraba addinin suka karkasa shi suka daddatsa shi wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya jama'a jama'a lasta minhum fi shay bakka bakka cikin su da komi bi ma'ana ba kai ba su kenan su waɗannan mutane na jahiliya sannan kuma wani hana an mushabahati mazalla ya hane mu akan kan mu kwaikwayi waɗannan mutanen Allah ya hane mu akan kar mu kwaikwayi su inda Allah yake cewa wala takunu kar ku kasance kallazina tafarraqu kamar wanda suka rarraba wa ikhtalafu suka samu sabani min ba'di ma ja'a min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gaskiya ta riga ta zo musu wajibi ne in za a bauta Allah kowa ya ajje abin da ya gada a gidansu kowa ya ajiye abin da ya gada a anguwansu ko a garinsu ko a ƙasarsu ko a yankinsu a haɗu a kan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Mali ce wani hana ani tafarruƙi fi duniya, sannan hatta da abin da ya shahi a rayuwa shi ma an hana mu akan cakan mu rarraba. Mazala sallallahu alaihi ya yi bayani akan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa a tasimu ku yi riƙo gaba ɗayan ku bi hablillahi da igiyar Allah. igiyan Allah nan shine Qur'ani da hadisi jami'an gaba ɗayanku wala tafarraqu kar ku rarraba wannan shine mas'ala ta biyu mas'ala ta uku malaki ce as-salisatu anna mukhalafata waliyin waliyil amri cewa saba wa shugaba majibincin lamarinku wa adama linqiyadi lahu sannan kuma da rishin jayuwa zuwa gare shi fadilatun wani abu ne wanda yake sharaf ne bi ma'ana wani matsayi ne su a wajen jahiliya kowa a bar shi abin da ya ga dama kamar da ake kira dai a yau da sunan wayewa da yanci da wane ne a rika kowa ai mutum shine shine responsible akan rayuwar shi to irin wannan abu na jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya same su suke ga cewa kuma wasam'u wa ta'a wai a faɗi maka magana kaji ka yi biyayya wa ɗa'a kuma ka bi ka yi ɗa'a ga shugaba su suna ga wannan zul ne ƙasƙanci ne wa mahanatun sannan kuma walaƙanta ce manzallar da ya zo ya same su akan haka fa khalafahum sai manzallar ya saba musu ya saba musu wa amara bis sabri manzallar ya yi umarni akan ayi haƙuri ala jawril wulati akan alwulati akan akan wuce gona da iri da zalimcin shugabanni manzallar ya yi umarni akan ayi haƙuri wa amara bis sam'i wa ta'a kuma yayi umarni akan aji ayi da'a ga shugabanni lahum a gare su wan nasihatu sanan kuma da yi musu nasiha wa ghallaza fi zalika manzala kuma yayi kakkausan magana mai kaushi akan fi zalika akan rishin rishin biyayya ga shugabanni wa abda fihi manzala sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ya bayyana matsayar addinin musulunci akai sannan kuma wa a'ada manzala sallallahu alaihi wasallam ya sake yin bayani dai akan wannan abu malai ce wa hazihi thalasu waɗannan abubuwan guda uku mas'ala guda uku nan na farko cewa suna bauta wa Allah suna hada salihan bayi a cikin bautan Allah abu na biyu sun rarraba a cikin addinin su da rayuwansu abu na uku suna saba wa shugabannin su babu shugabanci kawai tahiya ake kara zure malai ce kaga waɗannan abubuwan guda uku hiya allati jama'a fi bainaha fi ma sahha anhu fi sahihaini sune abin da manzon ya hada tsakanin su gaba ɗaya a cikin abin da ya inganta a cikin sahih bukhari da sahih muslim annahu qala manzon Allah yake cewa inna Allah yarda lakum salasan Allah ya yarda muku abubuwa guda uku an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta mashi kar ku hada shi da kowa a cikin bauta wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar ku ku saba wa juna sannan kuma wa antu nasihu ku yi nasiha ga man wallahu Allahu amrakum wanda Allah ya jibunta mishi al'amarin ku ku mishi nasiha ba fara za ku koma ba kowa yana ta zagin shugaba wannan ya saba karantarwar addinin musulunci sannan kuma malai yake cewa walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bi sababil ikhlali bi hadhihi thalas walam yaqa ba a taba samun khalal ma'ana wani tasgaro ba fi dinin nasi a cikin addinin mutane wa dunyahum da harkar rayuwarsu illa bi sababil ikhlali sai ta hanyar bulguce bi hadhihi thalas ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku aw ba'dha aw ba'dha ko kuma wani bangare daga cikin su mas'ala ta hudu malaita arrabi'atu anna dinahum mabniyun ala usulin lalle mutanen jahiliya sun gina addinin su akan wasu gimshikai a'zamu hat taqlid mafi girman su shine kawai mun ga ana yi malaita fa huwa al-qa'idatul kubra ita ce ka'ida mai girma li jami'il kuffari ga dukkan kahurai awwalihi aw li jami'il kuffari awwalihim wa akhirihim na farkon su da na ƙarshen su kowa in ka taba shi zai ce haka ya gada uwayen suna yi kama qala ta'ala kamin Allah yake cewa kazalika kamar haka ne ma arsalna duk inda muka aiko min qablika abinda muka aiko na manzanni kahin kai fi qaryatin a cikin wata alƙarya min nadhirin na daga mai gargadi in yazo musu mi suke cewa illa qala mutrafuha ‘yan ajin tabarkallan garin imana wanda suke su ne gaba-gaba masu kuɗi masu mulki mi za su ce inna wajen na aba ana za su ce mun samu uwayenmu akan wannan abu da kake gani wa inna ala atharihim muqtadun inna ala inna wajen na aba ana ala ummatin imana ala ummatin akan wannan addinin wa inna ala atharihim muqtadun sannan kuma mu ma akan gurbin su zamu bi muna masu koyi wa qala ta'ala haka Allah ke karar cewa idza qila lahum in aka ce wa su kafirai ittabi'u ma unzila ilayk ma anzala Allah ku biyo abinda Allah madaukakin sarki ku bi abinda Allah ya sabkar qalu sai su ce a'a bal bari dai nattabi'u mu za mu bi ma wajarna alaihi aba ana abinda muka samu uwayenmu akai Allah ce awalau kana aba awalau kana shaytanu yad'uhum ila ila zabi sa'ir lalle tabbas shaytan yana kiran su zuwa ga abin da ya shahi wutar sa'ira kenan kiraye kirayen cewa mun ga uwayenmu suna akan haka za mu tafi na wannan hatsari ne mai girma shi ne malamai suke cewa matuƙar dai babanka ba annabi bane ba in babanka annabi ne sai ka ce babanka yake yi wannan hujja ce a cikin addini amma babanka ba annabi ba ka ce ai haka kaga babanka ko kakanka yana yi kakanka ba annabi ba babanka ba annabi ba kenan mutum ya kawo hujja da abin da ake kawo hujja da shi qur'ani da hadisi fahimtar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ijma'i da sauransu fa atahum bi qawlihi wa sallallahu alaihi wasallam ya saba musu ya zo musu da faɗar Allah subhanahu wata'ala kul ka faɗi musu inna ma a izukum ina yi muku gargaɗi bi wahidatin da abu ɗaya ɗaya tallin tal shine an taqumu lillahi ku tashi ku me zuwa ga Allah subhanahu wata'ala masna ko mutum guda biyu biyu wa furada ko kuma mutum ɗaya sun mata tafakkaru ku yi tunani ku yi tsayi ku ga cewa yanzu wannan duniyar da yanda take tahiya da yanda Allah ya halicci abubuwan nan yaushe zaka sanya wa Allah kishi a cikin bauta ma bi sahibikum min jinna ma bi sahibikum min jinna ma'abucinku abokinku wanda aka turo muku a matsayin manzo babu wani abu wanda ya shahi hauka da yake fama da shi bal inna ma abin da ke karanta muku tanzilu min rabbil alamin wa qawluhu haka fadar shi madaukakin sarki ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka sabkar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wasu majibintan lamari kuma bayan wannan kalilan ma tazakkaruna amma kaɗan daga cikin mutane suke tintini suke gane haka ɗin almas'alatul khamisa mas'ala ta biyar mala yace anna min akbari qawa'idihim iya daga cikin mafi girman ka'idodin su ahlul jahiliyya da wanda ya bi saman tafarkin su al-ightiraru bil akthar su suna ruduwa ne da aimu muka yawa wa yahtajuna bi kuma suna kawo hujja ce yanzu duk garin nan haka za ake yi ala sihhati shay'i wa akan ce ana so a bayyana maka hujja akan halaccin ko kuma ingancin aikata kazan nan wa yastadilluna suna kawo hujja ala butulani shay'i akan cewa abu kaza ai ba daidai bane ba bi ghurbatihi saboda wai kawai saboda abun bako ne su a wajen su bako ne wa qillati ahlihi kuma da karancin mabiyan shi sai mutanen ɗan tsiraru ɗan kuci ku bamu wanda suke a razilu na badiyar ra'ayi dukan su nawa ne a bashi in aka bani sai in ɗauke su aushe min qabil hada fa'atahum sai manzalla ya zo musu bididdi zalika da kishiyar haka wa audahahu fi ghairi mawdi'in min alquran sannan kuma Allah ya yi bayanin shi filla filla ba a wuri guda ba a cikin alqurani mai girma hujjan su ai su suka hiyawa su suka su ne kaza su ne kaza almas'alatu sadisa mas'ala ta shidda wadda manzalla ya saba wa mutanen jahiliya akai shine su mutanen jahiliya alihtijaju bil mutaqaddimin suna kawo hujja da magabata ka ƙaulihi kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan akan labari da ake bamu fir'auna da yake cewa annabi Musa qala fama fama balu qurunil ula annabi Musa ya zo ya bayyana mashi girman Allah ya mai bayani ya mai bayani ya mai bayani bayani gamshashe kai fir'auna ya gawa ana iya kada shi ce to to to so shikenan fama balul qurunil ula yanzu miye labarin mutanen da suka uwayenmu wanda suka wuce alqurunul ula bi mana al'umma da suka rayu a baya su ma 'yan wuta ne ko kuma ya ne fama balul qurunil ula kaga kafa hujja da suka gabata sannan kuma Allah yake faɗa a cikin suratul mu'minun aya ta 24 suna cewa ma sami'na bi hadha wannan abin da kake hodi ko kake wa'azi da shi mu mu ji shi fi aba ila al-awwalin a wajen uwayen magabata ai da gaskiya ne a ce kamata mu ji shi da sauran maganganu makamantan wannan al-mas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai al-istidlalu bi qaumin u'tu u'tu quwa fil afhami wal a'mal sannan kuma suna kawo hujja da wasu mutanen da u'tu wanda aka ba su ƙarhin fahimta da ƙarhin aiki wafil mulki wal mali wal jah wanda aka ba su mulki da dukiya da matsayi faradallahu zalika bi qawlihi Allah ya musu raddi da fadar shi yake cewa wala qad makkannahum su waɗanda suka gabace ku mu muka tabbatar da su fi ma in makkannakum fihi a cikin abin da muka tabbatar da ku a yau sannan kuma Allah yake cewa wa kanu min qablu sun kasance kafin haka yastaftihuna ala alladhina kafaru suna bayani akan waɗanda suka kafirta suna musu cewa in akwai wani manzo zai zo in ya zo za mu haɗu da su da manzon nan za mu yi fata-fata da ku abinda kuke ba daidai ba ne ba amma ina falamma ja'ahum ma arafu Allah ce lokacin da ya zo musu abinda suka riga suka sani kafaru bihi sai suka kafirce suka iya saboda kawai annabin bai zo a cikin su ba sannan kuma Allah ke cewa ya arifunahu sun san annabin char kama ya arifuna abna'ahum kamar da suka san diyansu almas'alatu thamina mas'ala ta takwas wanda manzalla ya saba wa mutanen jahiliya shine mutanen jahiliya alistidlalu ala butlani shay'i bi annahu lam lam bi annahu lam yattabi'uhu illa ad-du'afa suna kawo hujja ala butlani shay akan ce abu kazan nan da ka zo da shi ai ba daidai bane ba bi annahu lam yattabi'uhu saboda ai ba wanda ya bi ka illa du'afa in banda ɗan kuci ba mu mutanen da suke masu rauni a ban ƙasa yara mata talakawa su ma sun rasa ina za su sa kansu shi sa suka bi ka qalu suna cewa an uminu laka za mu yi imani da kai watta ba akal arzaluna waɗannan makaskantan sun bi ka wa qawluhu haka Allah yake bada labari a haula imanna Allahu alaihim min bainina in suka zo wuce wajen annabin Allah sai su rika tayin zo na talakan ga sunan dubi rigar kirki ba wanda yake da a cikin su wanzu waɗannan su ne manna Allahu alaihim Allah ya Allah musu gidaddo alaina akan min bainina a tsakaninmu duk gasuwa ne gasu alhajiwa ne gasuwa ne gasuwa ne ga mai mulkiwa ne ga mai mulkiwa ne yanzu ku wani talaka cancanmu za ku ce ku ne mafifita Allah ya muku ni'ima mannallahu Allah ya muku ni'ima da karamci faraddallahu bi qawlihi Allah ya musu raddi Allah yake ce alaysa Allah wai shin ba Allah bane bi a'lama bi shakirin mafi sani ga masu godiya wanda suke shiryayyu al mas'alatul السادي التاسعة مسألة قومة أتكلم مسائل الجاهلية مازال يسابع وإن جاهلية أو جن الاقتداء بفسقة العلماء والعباد يسابع مس وجن الاقتداء كويدا فسقة العلماء فاسق أما لمي والعباد زما سبوتا haka kawai aka ho mutum an san abin da yake ba daidai bane ba amma sai kowa ya ji ya igi ya gani ya ki gani kawai ai shiru kuma ai ta biyayya an san abin ba haka nan bane ba to iya cikin masailul jahiliya wanda manzalla da yazo ya saba wa mutanen jahiliya akai fa ata bi qawlihi manzalla yazo da fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhalladhina amanu ya kunna hukai imani inna kaseeran kusani cewa da yawa daga cikin al-ahbar malaman suke na yahudawa war ruhban da malaman suke na kristawa na kristoti la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar banza waya sudduna an sabila kuma suna katangance mutane akan fahimtar gaskiya da haka mutum ya tashi ya zage yadda yake neman duniya ke ka tashi ka zage ka nemi gaskiya haka nan sama da haka nan ma wa bi qawli haka Allah ke kara cewa la taqulu fi dinikum kar ku wuce gona da iri a cikin addinin ku ghayr al haqqi ba aka abin da yake na daidai ba ba aka abin da yake na gaskiya ba sannan wala tattabi'u ahwa'a qaumin kar ku bi soyo soyon zukatan wasu mutane qad dallu wanda an riga an batar da su sun bace min qabl tun yaushe tun a baya wa adallu kaseera kuma sun batar da mutane da yawa kaga to diya malami in ya bace zai tayar da mutane da yawa mai bauta in ya bace zai zai tayar da mutane da yawa saboda ana ga cewa su su ne kowane lokaci sallah kowane lokaci kaza kowane lokaci kaza to in ya bace sai ga sai ya ja sai ya ja ka san shi a cikin jama'a wa dallu an sawa'i sabil kuma sun sun bace daga tafarki wanda yake madaidaici al mas'alatu al ashira mas'alata goma al istidlalu ala butulani ad-din bi qillati afhami ahlihi ana kawo hujja mutanen jahiliya suna kawo hujja ala butulani ad-din akan cewa addini ai addinin ku ba haka nan bane ba bi qillati afhami ahlihi saboda ku kuna da karantan fahimta wa adami hifzihim sannan kuma da rashin da rashin kariya ko kuma a ce rashin harda da qaulihim kamar yadda suke faɗa ga mutanen annabi hudu badiyar ra'ayi yanzu waɗannan mutanen masu ɗan ƙaramin tunani su ne suke tare da kai yaushe ma suke tunani suka suka suka bi ka waɗannan mutanen ƴan kuci ku bamu badiyar ra'ayi wani suke da wani wanda basu da tunani mai kyau to i duka iya daga cikin masail inda manzo Allah ya saba wa mutanen jahiliya akai haka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci ƙwarai da gaske idan mutum ya ɗauke su a matsayin ma'auni zai taimaka mashi akan fahimtar addini sannan kuma da yin bauta a huskar da ta dace bauta wa Allah irin bautan zai je ya samu tsira ya samu rahama a wajen Allah subhanahu wataala ubangiji ya mana tawfiki insha Allah sai mu haɗa a cikin darasi na biyu a cikin littafin masailul jahiliya